الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا متاش درسي نشدا أتكين كراتمنا شرح ابن عقيل أكن ألفية ابن مالك Allah ya ji kansu duk su biyu yau takwas ga watan rabi'u thani hijira ta 440 wadda ta yi daidai da sha shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ta miladiya za mu tashi babi na biyu shine al-mu'rab wal mabni na'am bismillah alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd fa yaqulu al-mu'allif rahimahullah al-mu'rab wal mabni نعم المعرب المؤلف يتي المعرب والمبني المعرب wato sunan da abinda ake masa i'rabi wal mabni da kuma wanda ake gina shi al i'rab kamar yadda muka sani shine canjin karshen kalima taghiru awakhir al kalim bi hasab al awamil al dakhilati alayhi yanda zaka gani suna yana cancanzawa da ƙarshensa yana cancanzawa to wannan shine al-i'rab to wanda sunan da ake masa haka shine al-mu'rab ismi maf'ul min a'raba wal mabni shi kuma ismi maf'ul min bana shi wanda yake yake ake gina shi ma'ana yake lizimtar sura daya baya canzawa ba ka taɓa samu ya canza ba wannan yana daga cikin hasa'isul asma na'am
wal ismu minhu mu'rabun wa mabni لشبه من الحروف مدني نعم والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني سونا منه معرب ومبني daga cikinsa akwai mu'rab wa mabni da kuma mabni saboda haka wannan jumla ce mubtada wa khabar ko a li shabahin min al hurufi mudni saboda li shabahin saboda kama mudni mai kusantarwa minal huruf ya zuwa ga harfai wato shi bina din a dalilinsa a wannan lishabahin din muta'alliqun bi mabni mabniyun lishabahin minal hurufi mudni wato saboda lishabahin saboda kama mudni sai zama to wannan shine na'at na shabahin din minal huruf shi kuma min al-huruf wannan jar wal majrur muta'alliqun bi mudni wato saboda kama wadda take mai kusantarwa min al-hurufi daga harufa a wannan baitin ya kunshi abubuwa guda biyu abu na farko cewar suna ya kasu wannan ya kasu zuwa kashi biyu yani la thalitha lahu in ma ya suna ya zamanto mu'arab wa in ma ya zamanto mabni la thalitha lahu wannan shi ma dalilinsa al-istiqra al-istiqra in ka bibiye gabaki daya kalmomi da suke sunaye ne a harshen larabci babu wani daga cikin su face imma murab wa imma mabni babu kaso na uku matsala ta biyu shine dalilin da yasa suna yake zamantowa mabni idan yayi kama da harafi wato kamar suna da harafi shine yake fitar da shi daga sifarsa ta suna ya zuwa ga bina to kaga wannan ya nuna maka cewa al'asul fil asma al'irab al'asul fil asma al'irab shi a bina kuwa arid ne zuwa yake yi abinda yake kawo shi abinda yake kawo shi ashaba min al-huruf ashaba min al-huruf manur dauki dr muslim ne ya ce masa muna karatu ashabah min al-huruf wato kama da harufa shine yake sanya shi ya zamanto mabni na'am
yushiru ila anna al-isma yanqasimu ila qismayn yana nuni ya zuwa ga cewa suna yana kasuwa kashi biyu ahadihim al-mu'rab na farkon su al-mu'rab wanda ake ma i'rabi wa huwa ma salima min shabahi al-huruf to sai ya ce maka shine al-mu'rab shine wanda ya kubuta daga kama da haruffa wannan shi bai ce maka almorab shine wanda yake a karshensa yake cancanzawa bi hasabil awamil ba a'a saboda abin al-maqsud dan ka san sababin da yake fita daga cikin ismiya daga cikin alamar ismiya saboda haka sai ya ce to wanda ya kubuta daga wannan alamar daga wannan sababin da yake sanya shi ya zamanto mabni to shine mu'arab na'am والثاني المبني wasani almabni kashe- kaso na biyu na suna shine almabni wanda yake an gina shi وهو ما أشبه الحروف shine wanda ya kama wanda ya kama da haruffa وهو المعني بقوله shine abin da yake nufi a- da shine abin nufi da faɗinsa sa لشبه من الحروف مدني ai na'am wato saboda kama mai kusantarwa min alhuruf daga haruffa أي لشبه مقرب من الحروف ai wato saboda kama mai kusantarwa min alhuruf mudni dinnan na wato ismu fa'il ne na adna na'am adna idza ai idza a, qarraba
فعلة البناء بناء منحصرة عند المسند ba ba ba ana qaruba ba ba qarraba ba qaru- ba qaruba ba qaruba lazim ne qarraba ko muta'addi ne Ah, haka zalika a adna muta- muta'addi ne Eh, dana shine lazim na'am Mm. na'am فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف to saboda haka sababin albina sababin ginin suna a munhasiratun a inda almusannif abatta- wato abar takaitawa ce a wajen almusannif a wajen shi annazim ibn malik rahmatullahi rahimahullah fi shabahil harf a cikin kama da harafi
ثم نوع المصنف وجوه الشبه sannan shi almusannif sai ya eh, sai wato ya kawo ah, nau'o'i daban-daban na fuskokin kama في البيتين اللذين بعد هذا a البيت cikin baitoci guda biyu da suka zo bayan wannan baitin وهذا قريب من مذ- من مذهب أبي علي الفارسي wannan kusa ne da mazhabar abu aliyin al-farisi حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف yanda ya sanya albina yana wato takaitaka ne a cikin kama da harafi أو ما تضمن معناه ko kuma abin da ya kunshi ma'anar alharf وقد نص سيبويه رحمه الله wannan shine fa- wa- wannan abin nan ah, wannan yana ishara ne zuwa ga sabanin nuhat Ah, wa qad nassa sibawaihi sibawaihi yayi nassi Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa على أن علة البناء akan cewa sababin albina كلها gabaki ɗaya wato dalili gabaki ɗaya sabubban albina ترجع إلى شبه الحرف tana komawa zuwa ga kama da harafi وممن ذكره ابن ر- ibnu abin rabi الربيع daga cikin wanda suka faɗi wannan magana akwai ibnu abin rabi na muhiddin Abdulmah- ah, abdulhamid ya kawo a sabanin annuhat akan wannan fi bina ba'd al-asma huwa shay'un wahid yujad fi kulli mabni minha aw asha muta'addida yujad wahidun minha fi ba'd anwa'il mabniyat wannan falsafa falsafatun nahwu ne ga wanda yake so ya zurfafa sai ya shiga amma dai a kusan a dukkan a kalmomi da aka yi musu bina dukkan sunaye da aka yi musu bina'i za ka ga ɗaya daga cikin wujuhu shaba fuskokin kama da harafi ɗin ta tabbata a cikinsu wanda yake wannan ta wadatar ba sai ka an shiga cikin falsafar ba كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في في متى متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا نعم يتي كالشبه الوضعي to wannan kama da take sanya suna ya zamanto ya kusantu ya zuwa ga harafi kamar kama wadda take ta ajiya a shabahil wad'i bi ma'ana an ajiye shi a inda a ir- a surar yanda ake ajiye harafi fismai ji'itana a cikin sunaye biyu da ke cikin ji'itana ji'itana jumla ce ko to ina wa'anne ne sunaye biyun atta da na atta kaga suna ne da ya zo aka ajiye shi a harafi daya da haka yi kama da ba ko marartu bi fulan haka zalika yi kama da wa wawul atf ya yi kama da kaf ah, da bi mm, mm. ya yi kama da a ali ai watakila eh za- ya yi kama da lamu a- a- a- a- a- a- a- a- lamu ta'lil da lamul milk mm. eh, da lamul qasam mm, la- la- lamul qasam kuma
lakin lam lam tana daga cikin huruful qasam akwai la la tus'alun a'a wannan lamul muwatti'a lil qasam allamul muwatti'a lil qasam ba ita ce qasam din ba qasam ai eh lamul muwatti'a bil qasam lil qasam ba la- na huruful qasam guda hudu ne guda u- guda- waw da- da ba ta da ta wallahi billahi tallahi su ne huruful qasam ba a cewa lallahi lallahi sai dai wannan lam din muwatti alil qasam haka suke ce mata ba ita ce harful qasam din ba ba lamul qasam lam allam- lamul muwatti alil qasam haka zaka ga suna ce mata nam to kaga duk waɗannan an ajiye su a harfi daya Ha- saboda haka haruffa ne to don haka sunan da ya zo a harafi ɗaya ya yi kama da irin waɗannan haruffa to wannan shine ake cewa ashabahul wada'i yanda aka ajiye sunan wana shine suna na biyu ko na din nan harafi nawa ne biyu biyu na mu nahnu damir din damir muttasil in, na in, a ji'tana a marra bina duk wannan damir muttasil ne muttasil imma bil fi'l wa imma bil harf to kaga harafi biyu yayi kama da harufan da aka sa- eh, wannan kama suna da yazo a harafi biyu kaga yayi kama da harafi da aka ajiye shi a harafi biyu Mm. kamar me kamar lam kamar fi kamar in an kamar an duk waɗannan sun zo a harafi biyu kai eh. na'am to kaga wannan shine ake ce ma ashabahul wad'i kama wadda take ta ta gini ta ajiya haka aka ajiye shi wato form ɗinsa ya zama to form ɗin su eh, harafi ne na'am wal ma'anawi da kuma ashabahil ma'anawi wannan ma'anawi matufun ala alwad'i shi ma ana kaddara masa kan cewa shi ma mudafun a- ka- wato ka- kashabahil ma'anawi mudaf matufun ala almudaf ilayhi saboda haka zaka ce wa shabahil ma'anawi da kuma kama ta ma'ana fi mata wa fi huna a cikin mata da hun- da kuma a cikin huna mata suna ne ko harafi ne suna ne suna ne mata yaushe kana tambaya ne anis zaman Hmm? ko ba haka ba to kaga mata tana zuwa li- istifham to kuma istifham ma'anarsa ma'ana ce ta rafi kama a- kama hamzatul istifham ne mata ta'tina mata ta'tina kana tambayar mutum mata ta- a- a- wato mata ta'tina mata nasrullah mata nasrullah to kaga wannan ma'anar irin ma'anar harful istifham ne dan tambaya ake yi ko haka ne harf ha- ta zamanto suna ne na istifham to saboda haka kaga wannan shab kama ce ta ma'ana domin ita shi istifham ma'ana ce da ake bayar da shi da harafi kamar hal kamar a hmm? a qa'imun anta hmm? ma'ana ce wadda take ake bayar da ita bil harf na'am wa hakaza mata tana zuwa da ma'anar shart ko mata qumta a qum za ka iya faɗan wannan ko Mm. mata a a o- o- wa qalu mata a a wannan istifamiya ce a a mu ka- mu kawo shahid daga alkur'ani mana ga shi wannan a a- ashe kaga mahama ce take zuwa mahama ta atina bihi min ayatin litafhara na biha fa ma nahnu ita ce take kawo Eh, a- akwai a- akwai ma- ina ga a, wannan ya kawo musu anyway za- za- za za dai mu ga misalin ta watakila a ciki ko متى تأتني أصبحك كأسا روية aha وإن كنت عنها غانيا فجن وزن fa- to ka gani mata ta'tini mata ta'tini wannan shartiya ce mata ta'tini asqika ko yaushe ka zo min asqika kaga ha- ga a- ga jawabu shart to shi kuma sharadi ma'ana ce wadda take ake bayar da ita da harafi da in ashartiya ai in ta'tini na'am
a nan misalin da ya kawo Mm, haka ne bai kawo ta a shartiya ba a cikin bai kawo shahidi na shartiya ba a cikin alkur'ani amma gashi nan ka kawo mana shahidi daga kalamul arab na'am a wa fi huna da kuma a cikin huna huna ishara ce ko huna a nan almakan to wannan suna ne amma mabni ne kaga huna a anta huna Hmm? a a a a ji'ita min huna duk haka zai zama to mabni ne to me yasa me illar bina shi dai a harafi hu- uku ne harafi uku shine asalin sunaye saboda haka kaga ba shabhul wad'i bane ko to amma ma'anar me yasa aka yi masa bina'i me illar bina'in huna illar bina'in shine yana kama da suna amma a yana kama da harafi amma kama ba ta form ɗinsa ba kama ta ma'anarsa domin ya kunshi ma'ana wadda take bisa al'ada harafi ne yake bayar da ita ishara harafi ne yake bayar da ita kamar yadda suke cewa da kamar yadda suke cewa haza hmm? da ha'ula'i da ula'i duk kaga waɗannan mabniyai ne saboda mai saboda suna saboda ishara Mm. kuma a- ko da yake su ma dai sunaye din ne haza Mm. amma yanzu kamar a a a wato suna cewa ya kamata a ce kamar yanda larabawa suka sanya tambihi suka sanya masa harfi ala kaga harfi tambihi ne wannan harafin da suka sanya ya kamata a, a, wa- wato tambi nau'i ma'ana ce wadda take ta yi kama da ishara ko kuma al-khitab al- a- wato kaful khitab zalika kai ka din nan ta kai wanda kake magana da shi ne sun sanya masa harafi nau'i ne na ishara to ya kamata a ce huna da hunaka su ma a ce sun a- a- a- ya kamata a ce akwai harafi da yake yi da yake ba da wannan ma'anar to amma ba su sanya masa wannan harafin ba to shi yasa sunayen da suke nuna ishara ya zuwa ga wannan ma'anar da haƙƙinta a sanya mata harafi to sai suka mayar da su tamkar harafi suka zamanto sun maye su mabniyai wa kan yabatin anil fi'li bila ta'athuri da kuma kamar da kuma a a wato niyaba tsayawa anil fi'li wato a, tsayawa a maimakon fi'ili bila ta'athuri ba tare da ya tasirantu ba wato ya zamanto ya ba da aiki irin na fi'il amma shi kuma baya tasirantuwa da awamil baya yin tasiri akan baya tasirantuwa da awamil na fi'ili shine asma'ul af'al ismu fi'il kamar sa eh, sa ay uskud dama da i duk waɗannan ma'anoni ne waɗanda suke sun ba da ma'anar fi'ili amma ba sa tasirantuwa da fi'ili don in ka kawo annawasib wal jawazim ba za su yi tasiri a kansu ba asma'ul af'al to shi yasa suka zamanto a ake a shi yasa dukkan ismu fi'il ya zamanto cewar wato mabni saboda ya zamanto ya zamanto tamkar harafi shi harafi zai yi tasiri akan wani amma shi ba za a tasiranta akan sa ba zai tasiri akan wani amma ba za a tasiranto akan sa ba don haka asma'ul af'al suka zamanto mabniyai wa kaftiqarin usila da kuma kamar bukatuwa wadda take aka assala ta aka tabbatar da ita fil asal wato a asalinta an gina shi akan bukata al-iftiqar shine ya zamanto kalma tana da bukatar waninta ba za ta iya istiklali ita kadai ba kamar harafi kaga harafi haka yake harafi ba zai taba istiklali shi kadai ba dole sai ya shiga cikin wani suna to duk sunan da yake a asalinsa haka yake yana bukatuwa ya zuwa ya shiga ga wani suna to wannan sunan zai zamanto mabni dan ba zai iya isti yanzu kamar allazi kamar yadda yadda Hausa ma suke cewa kowane allazi da nasa amuru ba yadda za a yi ka samu allazi da babu nasa amuru. Eh, bi ma'ana wato shine wannan eh, iftiqarin usila din ba yadda za a yi zamanto mustaqil shi shi kadai na'am to kaga wannan dukkan wannan ita ma ma'ana ce wadda take a ta harfai da haka sunan da ya zo da irin wannan sifa to shi ma zai zamanto mabni to a wayannan abiyat din shine ya tattara maka gabaki daya aujuhu shaba guda uku ne ya kawo su su ne ashabhul wad'i ashabhul ma'nawi wal iftiqar na'am eh to niyabatan anil fi'il din shi ma dai suna ce eh to haka ne niyabatan anil fi'il hudu din kenan na'am ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم ko بالخبر da yake waɗansu eh, eh, eh, shi ibn hisham maimakon a maimakon ya ce ya mayar da su guda hudu sai ya mayar da su guda uku ya ce ashabahul wad'i na farko din kafi ismai jita na kenan wa shabahul ma'nawi wa shabahul isti'mali wa shabahul isti'mali ne shine ya sanya shi guda biyu ai isti'ma ai amfani da shi irin amfanin sunaye da kuma ai amfani da shi irin amfanin huruf na'am na'am نعم. ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف a cikin waɗannan baitoci guda biyu ya ambaci fuskokin kamar suna da harafi في أربعة مواضع a fi arba'ati mawadhi a wurare guda hudu فالأول na farko شبهه له في الوضع shab- wato kamar sa da kamar suna ga harafi fil wad'i a wajen ajiyarsa a wajen gininsa كأن يق- يكون الاسم موضوعا على حرف واحد kamar sunan ya zamanto wato an ajiye shi ne akan harafi ɗaya كالتاء في ضربت kamar ta'i ta cikin darabtu
أو على حرفين ko kuma a ajiye shi akan harafi biyu كنا kamar na في أكرمنا a cikin أكرمنا akramana أكرمنا
akramana akramana zai iya zamantowa akramna din ma eh, akramna
وإلى ذلك أشار بقوله to da wannan ne ishara da faɗinsa في اسمي جئتنا a cikin sunayen nan guda biyu na ji'itana فالتاء في جئتنا ta ɗin da take cikin ji'itana اسم suna ce لأنه فاعل li'annahu fa'il alfa'il ko dama ismu suna ne وهو مبني wa huwa mabni mabni ne لأنه أشبه الحرف في الوضع domin yayi kama da harafi a wajen ajiyarsa في كونه على حرف a cikin واحد kasancewarsa a harafi ɗaya وكذلك نا hakanan ma na اسم suna ce لأنها مفعول domin maf'ul ce wadda aiki ya afko a kanta وهو مبني shi ma kuma mabni ne an gina shi لشبهه بالحرف في الوضع saboda kamarsa da harafi a wajen ajiyarsa في كونه على حرفين a cikin kasancewarsa a kan har a cikin har- wato a harafi guda biyu ya zamanto kamar lam kenan نعم.
da sauran haruffa da suke guda biyu na'am والثاني athani wato eh, a- a- a- athani na biyu شبه الاسم له في المعنى kamar suna ga harafi eh, wato sunaye kama da harafi fil ma'ana a cikin ma'ana وهو قسمان to shi kuma wannan ashabahul ma'anawi guda biyu ne kaso biyu ne أحدهما na farkon su ما أشبه حرفا موجودا abin da ya kama da harafi wanda yake samamme akwai shi a والثاني ma'ana نعم.
wato ma'anarsa ma'ana harafi ce samamme نعم. والثاني na biyu kuma kaso na biyu ما أشبه حرفا غير موجود wanda ya kama da harafi amma shi kuma baya nan ba samamme bane babu shi فمثال الأول misalin far- na farko متى mata فإنها مبنية to domin ita wannan kalma mabniya an gina ta لشبهها الحرف في المعنى saboda ta yi kama da harafi a ma'ana فإنها تستعمل للاستفهام domin ana amfani da ita wajen istifam wajen tambaya نحو متى تقوم da kamar ka ce mata ta komo وللشرط wali shart kuma ana amfani da ita wajen sharaɗi نحو متى تقوم أقوم aqum mata taqum aqum
وفي الحالتين a cikin halayen nan guda biyu هي مشبهة لحرف موجود to ita ta yi mai kama ce da harafi wanda yake samamme لأنها في الاستفهام domin a wajen isti- a wajen ta- in a a wajen da kace mata taqum كالهمزة istifham din kenan kaga ta yi kama da kamar kace a taqumu ne
وفي الشرط a wajen sharadi kuma in da kace mata taqum aqum ka in ka- ta yi kama da in in taqum aqum saboda haka kaga suna ne amma ya kama da harafi mawjud نعم نعم.
والمثال الثاني misali na biyu shine harafi wanda yake ba samamme ba هنا huna harafin huna a wato sunan huna فإنها مبنية to ita wannan kalma an gina ta لشبهها حرفا saboda kamar ta ga harafi كان ينبغي أن يوضع ya فلم يوضع.
kasance ya kamata a ce an a- a- an ajiye shi an samun mata harafi a larabci falam yuda amma laraba ba su sanya mata harafi ba وذلك wannan kwa kamar لأن الإشارة wannan kwa معنى saboda ita ishara ma'ana ce من المعاني daga cikin ma'anoni فحقها أن يوضع لها حرف haƙƙin يدل wannan عليها ma'ana a sanya mata harafi da yake nuni gare ta كما وضعوا للنفس kamar yadda suka sanya ma korewa ما ma kaga annafi ma وللنهي لا kuma ga hani suka ce la kada kai وللتمني ليت suka sanya mana tamanni laita suka وللترجي لعل taraji kauna suka sanya mata la'alla ونحو ذلك da makamantan wannan to wannan haka haka zalika ishara ma ma'ana ce da ya kamata a sa mata harafi amma ba su sa mata harafi ba saboda haka duk abin da ya kama da ita sai ya zamanto a ce to ya kama eh, wannan harafin da ba a sa ba to ya zamanto ta yi kama da shi نعم فبنيت أسماء الإشارة don haka sai aka gina asma'ul ishara لشبهها في المعنى harfan Harfan muƙaddaran muƙaddaran.
saboda kamar su a wajen ma'ana ga harafi da ake ƙaddara samuwarsa ko ba haka ba kamar haza in, hadhihi haula'i kama me yasa aka ce hazani me yasa hazani yake mu'rab ko mu- ko mabni ne hazani wa hatani da ha- ana cewa hazaini ana cewa hataini su mu- mu- mu'rabai ne to suna sunayen ishara ne me yasa ya zama to kan cewa ba a yi musu bina'i ba na'am saboda tasniya to me yasa tasniya ta hana a yi musu wato saboda tasniya min khawasil asma ba a yin tasniya sai ga abin da yake suna shi yasa to wannan karfin da wannan wannan keɓantuwar wannan samun alama da ta keɓanta da sunaye sai ya fitar da su ya rinjayi shabahul harfi eh, wannan a shabahul ma'anawi din shi yasa sai ya zama to aka fitar da su daga cikin asma'ul ishara su sai aka yi musu i'rab haka yanzu kamar ma in muka a wajen ashabahul wad'i mun ce harafi suna da yake akan harafi biyu ane masa bina'i su ma yanzu kaga yanzu kamar abun da ahun kowannen su a harafi biyu ne amma me yasa aka yi musu irabi suna daukan tasniya kace abawani in in akhawani suna daukan tasgir kace ubayi kace uhai نعم da tasniya da tasgir min khawasil asma to saboda suna daukan waɗannan sai ya zamanto ashabahul wad'i bai yi tasiri ba نعم sai suka tsaya a babin suna al-i'rab نعم na'am والثالث wa thalith na uku شبوه له في, في النيابة عن الفعل kamarsa da harafi wajen wato tsayawa a maimakon fi'ili وعدم التأثر بالعامل da kuma rashin tasirantuwa da amili da wani- da- da da abin da yake aiki a kansu وذلك كأسماء الأفعال wannan ku kamar asma'ul af'al sunayen fi'ilai نحو دراك زيداً.
kamar daraki zaidan ay ay adrik zaidan فدراك مبني daraki dinnan mabni an gina shi لشبهه بالحرف saboda kamarsa da harafi في كونه يعمل shi- ka- saboda kasancewarsa yana aiki ولا يعمل فيه غيره amma waninsa ba zai aiki a kansa ba كما أن الحرف كذلك kamar yadda harafi yake ya aiki a wani amma shi ba za a aiki a kansa ba
وهذا رزق بقوله بلا تأثر ya ti- ya ta- wa- wato ya togace da faɗinsa cewa bila ta'athur ba tare da tasirantuwa ba عما ناب عن الفعل وهو akan تأثر wato kalmar بالعامل.
akan kalmar da ta zo na'iba mai- wato mai tsayawa a maimakon fi'ili amma kuma tana tasirantuwa da amili نحو ضربا زيدا kamar darban zaidan فإنه نائب مناب إضرب domin shi ya zama ya zo a maimakon idrib ne doki وليس zaidan بمبني وليس بمبني فإما منا بعد وإما فداء وليس بمبني أما كو با مبني بني ضربا إنن با مبني بني دين هكذا ما أكي مسا ض- آ- آ- آ- أكي مسا تنوين نعم Mm, فضرب الرقاب إيه إيه شيني فضرب الرقاب إن كي سونا كاو نتشي فضربا نعم وليس بمبني وليس بم- بمبني أما كو با مبني بني لتأثره بالعامل saboda yana tasirantuwa da amili فإنه منسوب بالفعل المحذوف domin shi an yi masa nasaba ne da fi'ili wanda yake an shafe shi بخلاف دراكي sabanin daraki فإنه وإن كان نائبا أن أدرك domin shi ko da ya- duk da yake na'ibi ne ga adrik فليس متأثرا بالعامل amma shi baya tasirantuwa da amil saboda haka ba a kaddara masa kan cewa akwai amili da ya yi aiki a kansa وحاصل ما ذكره المصنف to a takaice dai wato a- a a natijar abin da shi malam ya ambata أن المصدر الموضوع موضع الفعل cewa almasdar wanda aka ajiye shi ajiya irin ta suna وأسماء الأفعال da kuma sunayen fi'ilai اشتركا في النيابة مناب الفعل sun yi tarayya a wajen wato tsayawa a maimakon aikin fi'ili لكن المصدر متأثر بالعام sai dai shi masdar yana tasirantuwa da amil فأعرب sai aka yi masa irabi لعدم مشاه- مشابهته الحرف saboda rashin kamantuwarsa da harafi shine cewar yana tasirantuwa shi ko suna shi ko harafi baya tasirantuwa da amil وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل su kuwa sunayen fi'ilai ba sa tasirantuwa da mai aiki da wanda- wa- da- da wani amil na'am فبنيت don haka sai aka yi musu bina'i لمشابهتها الحرف saboda kamar su ga harafi لأنها نائبة عن الفعل wajen kasancewar wajen cewar ita tana wato su waɗannan sunaye suna tsayawa a maimakon ah, fi'ili وغير متأثرة به amma kuma sannan kuma ba sa tasirantuwa da su da shi
وهذا الذي ذكره المصنف wannan abin da ah, al-musannif ibn malik ya ambata مبني على أن ال- على أن أسماء الأفعال la mahalla laha min al-i'rab ya gina shi ne akan cewar su asma'ul af'al la mahalla laha min al-i'rab ba ta da mahalli a wajen i'rabi والمسألة ita خلافية kuma matsala ce wadda take as- akwai sabani وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال za mu ambaci wannan a babin asma'ul a- a bab- a- a- a babin al-af'al fi babil af'al
نعم to a wannan uh, shine nau'i na farko na ashabahul istimali ashabahul istimali shine ya zamanto kalmar ta suna an yi amfani da ita irin yadda ake amfani da harafi shine ta zamanto tana yin uh, ta zamanto kalmar wato tana aiki tana tasi- tana tasiri akan suna amma ita ba ta tasirantuwa da amil akanta kamar yadda harafi yake to su ne a cikin sunaye din akwai sunaye da suke da irin wannan Mm, su ne asma'ul af'al to asma'ul af'al za ka same su gabaki ɗayansu mabniya
suma kal khawf kenan na'am suma kal khawf kamar harafi haka yake zai tasiri akan kalma amma kalma ba za ta yi ta- ba wata kalma da za ta yi tasiri a kansa Mm, yanzu akwai abin da zai tasiri akan min ba zai ba kenan ne da tasiri sai dai su ce tasiri نعم
in ka ce ji'tu min albayt hmm? ko a a a a wada a- a- a- in ka ce ji'tu min albayt ko kharajtu min albayt duk abin da ka kawo ya zamanto muta'alliki ne da wannan da wannan harafin ba zai tasiri akan harafin ba Hmm? amma shi gashi yayi jarra akan suna amma shi kuma bai bai tasirantu ba to wannan yana daga cikin hususiyar haruf harafi haka yake yayi tasiri akan kalma amma kuma shi ba zai tasirantu da wani amil ba نعم wannan ke nuna yana da ya fi su karfi kenan karan kallon ba za a ce ya fi su ya zama aluja ba za a ce ya fi su karfi ba sai dai a ce yana da wannan khasiyya din Eh, karfin su a- a- a- ba za a ce karfi ya fi su karfi ba sai dai kan cewar yana da wannan khasiyya din
نعم menene asal a cikin al'asul a cikin kalimatul arabiya za a ce ismiya ne ko ko fi'iliya ne ko ko abu wanda yake ba shi da la hadha wa la dhak Mm. to sannan akwai a ashabahul istimali na biyu shine wanda za mu gani yanzu kun ga wannan ashabahul istimali ne to shine ya fitar mana da almasadir kun ga masdar a a yana aiki irin aikin fi'ili amma shi yana tasirantuwa bil awamil abinda ya sanya shi ya zamanto bai zamanto har- ya yi kama da harafi ba kenan Mm. Bai zam- bai- bai- ya zamanto bai yi kama da harafi ba saboda yana tasirantuwa da sunaye da suke shiga da- da af'al da suke shiga kansa na'am
والرابع warrabe ah, kama ta hu- wato fuska ta hudu ta kamar ashabaha din شبه الحرف في الافتقار اللازم kama da harafi wajen bukatuwa wadda take lazima وإليه أشار بقوله wa shine yayi ishara da fadin sa وكافتقار أسلا wa kafti qarin usila kamar kama wadda take ta wadda take ta'assalat ai bi ma'ana tun wato ta asali ce ba ta wato lazima وذلك wa zalika كالأسماء الموصولة kamar sunaye waɗanda suke al-mawsula نهو الذي kamar allazi فإنها اسم الموصول.
مفتقرة في سائر أحوالها إلى السلة domin ita a cikin sauran halayenta mai bukatuwa ce ya zuwa ga jumlatu sila فأشبهت الحرف don haka ta yi kama da harafi في ملازمته الافتقار wajen fi mulazamatil في iftiqar ملازمة الافتقار wajen lizimtar bukatuwa فبنيت sai aka yi mata bina'i kaga allazi da allati mm, da a- allazina da alla'i duk haka suka zamanto amma kaga allazani da allatani ba a yi musu i'ra sai aka yi musu i'rabi saboda me saboda tathniya saboda tathniya duk da yake suna da wannan si- sifar ta mulazamatul iftiqar wadda ta ku- wadda ta kamantar da su da harafi amma wannan kamar ba ta yi karfin da za ta yi rinjaye akan tafniya ba saboda haka sai ta tsaya tafniyar sai ta bar- sai ta bar- sai ta bar da kalmar sai ta mayar da kalmar tana nan a babinta na suna saboda tafniya karfinta ya fi karfin al-iftiqar din wannan na'am na'am وحاصل البيتين to wato natija wato a tataccen magana ta baiti da ke cikin waɗannan baiti guda biyu أن البناء يكون في ستة أبواب cewa albina ginin kalmomi na sunaye yana kasancewa a babi guda shida المضمرات almudmarat dukkan damirai mabniya ne وأسماء saboda me saboda شبيه shabahil huruf Mm. to almudmarat dinnan ya hada a a dhama'irul muttasila wal munfasila ba kenan Mm. kamar ana kamar huwa nahnu to sai dai nahnu ba za a iya ce masa shabahil wad'i ba tunda ala thalathatu ahruf na'am da iyaka na'am Mhm. wa asma'u shart وأسماء الشر da asma'u shart sunayen sharadi kamar mata
وأسماء الاستفهام da asma'ul istifham mm, da وأسماء kaifa الإشارة da sunayen istifham kamar kaifa wa asma'ul ishara da sunayen ishara hadha wa hata wa hadhihi wa asma'ul af'al da sunayen fi'ilai wal asma'ul mawsula da sunaye mawsula wajen asma'ul shart akwai ayyu ko amma kaga ayyu mabniya ce ai ai, afwan mu'raba ce Mm. ayyamal ajalaini qadaitu أيما أيما تدعو Eh, ayyan ma ta du'u Mm. ayyamal ajalai ne ƙadaitu kaga duk wannan ka- ka- ka- ka- kaga an mata nasba أيما Mm, a- a- تنوين أيما تدعو ayyan ma ta du'u shi ma wannan shi ma wannan a- a, maf'ul bihi muqaddam ne بأيهما Eh, bi ayyi a- bi- bi- a- bi- bi- bi- bi ayyi shay'in qutilat Mm, bi ayyi shay'in min ayyi shay'in khalaqa min ayyi kaga duk wani ya nuna maka ayyu dinnan mu'raba ce to me yasa ta zamanto ita a cikin asma'u shart ba ta zamanto mabniya ba me yasa ba ta zamanto mabniya ba gashi kuma ya ce mana asma'u shart ba sunan sharadi ba ce ayyu إذا على ثلاث حرف na'am حرف يكون a- ala thalathatu hu- ahruf ne kaga babu shabahul wad'i ba shabahul ma'anawi dama asma'u shart abinda yasa aka yi musu ah, abinda yasa aka yi musu bina'i saboda shi sun yi kama da hurufu shart in ash-shartiyya ko ba haka ba Eh, shabahul ma'anawi ne a shabahul ma'anawi ne saboda sharadi yana daga cikin ma'anonin da ake bayar da shi da harfi to amma ita ayyu ba a yi mata bina'i ba sai aka yi mata i'rabi saboda me me yasa ba a yi mata ira- ba ba a yi mata bina'i ba kun yadda dai cewa ayyu mu'raba ce ko gashi nan duk kun kawo shawahid daga alqur'ani kun kawo ta ma- marfu'a mansuba majrura na'am to abinda suka ce saboda ita ayyu mulazimatun lil idafa tana lizimtal idafa ko yaushe ayyu mudaf ce akwai mudaf ilaihi tana daga cikin sunaye da suke mulazimatun lil idafa wal idafa min khawasil asma saboda haka sai aka yi mata i'rabi tunda isnadi ce eh. ko ba haka ba ba ka taba ganin ayyu ba آه، باب إضافة أيما الأجلين أيما تدعو أيما الأجلين قضيت من أي شيء خلقه مم. نعم wannan ah, Ib- ibn hisham ibn hisham ya yi ishara ga wannan a cikin ah, at-tawdih ko Mm, al-wad- ah, ah, ah, awdahul masalik Mm, a cikin awdahul masalik ina ya faɗe ta ne وإنما أعربت أي الشرطية في نهي في نحو أيما الأجلين قضيت والاستفهامية في نهي فأي الفريقين أحق بالأمر لضع- لضعف الشبه بما أعرضه من ملازمتها للإضافة التي هي من خصائص الأسماء م، التي هي من م، خصائص الأسماء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك